a bai kai matsayin shirka ba to haka ba zai hana mutum samun wancan amana da ake da ranar lahira ba musamman ma idan an yi misali aka ɗauki hanyar da take aka bashi shi ke zama kuma bai yi tantaro ba to kaga zai samu wannan amana daga wannan zalincin nasa ba zai hana shi samun wannan amana ba illa ya kan zai shi masa wata daraja da wata kima mai lalata kiyama da ka ta sai da kake zuwa da kaza kafin ka kalle ya zuwa ka kuma an da dare da maka nauyin wanda ke nan malam za a samu a cikin kai kaga ya dare da maka amma ba zai kan shiga aljanna ba wallahi ta'ala na wannan hadisi ya bai zama nuna cewa fahimta a ayar alƙur'ani idan an saukar da aya kowa zai yi lafiya sannan fahimta za a iya yace wani lokaci kuma za a yi su ne a ga yadda suka fahimci zurfin hankali ba shirku ne sun yi amfani da zahirin a matsayin zalunci tana aya ta ce wa lallai da sun imanin da zulmi ba su da ta imanin da zalunci suka ga amfani da zahirin gramatikal ne da zalunci ainihin kalmar alayyancin zalunci da wani zuwa su suka amfani shi sai a nasa sarwa ya musu bayan da suka zama na jira yadda ake yi kirana sau da cikin alfahari da ake da inda shirka da zuru shirka a zuru mai shi ma to wannan zuru da ke biwa wannan zuru da aka gina ana zulmi ya zama mai ko ya sa ana yi zulmi babu zulmi ko da zulmi zalunci da bai kai babban zalunci ba ma'ana zalunci da bai kai shirka ba da haka ya sa a cikin gidan da ke bayyana ayyukan ba ko a yi sama ya tsara sama yana bukatar da tsaya ya sauran bayyana kuma yana bukatar da yau kansa adalci a wajen domin ba kuma ne zai zama abu da ka faɗa ka fahimta shi ne zai ne ba ko kuma shi ne zai zama abu da ka yi yanka mun ba a sai a tsaka ko ba a sauraron ba imam shafi ya da alƙur'ani ne shi ba ban taɓa yin munazara da wani mutum ba ba ce ina addu'a Allah ya sa ka kai da yana fahimta Allah ya sa ya yi fahimta saboda idan ya shi fahimta abu yanzu na ji ai na da ini da nake koyi da ku shi ya kalle ni ne da nan da ya kalle shi ni ba da fara da shi da kuma ta fahimci abu in kara ilimi yanzu da muke munazara da shi sai ta bayyana fahimtar su ya wa hannun da take yanzu ai ba ni da shi shi da mana da fahimtar ni ne ba da ita yanzu ko da fahimtar ne da kawo yau sura ka ba da mata ce abin nan gane sura ka fahimta kullum karfafa da ta yana cewa iyaka samu iyaka abin da malami ne ko iyaka wani da wani da ko iyaka fahimta tsari a nan abin yake ba abin da su kafa sosai yana da kafa da jini da ke yalwa ta ta da tsara masu da sama ga shi sun fahimta sannan kuma an gyara masu wani kuma fahimta da zama fahimta babu alamar sunayaki babu da ke magana akan alamar munayaki الله عشان ولا أنزل لهذا كما قال لا ولا أمشي كما سمع على سألت وعلم بالسرير ما يسمع على ما تكون كانت تجد رسولان على مكان تجد رسولان معلم بالسرير أقرب أن يقول أبو بكر الله رب العزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا غلط كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان علامة ذكر من ذلك في الأول دبر كل الدنيا وكذا في الدنيا معنى أبو يوم لا يسأل كل من يوم الدنيا وكأي نوع من السالك كأي نوع كل السالك ما أقول لك هذا ما كل السالك duk lokacin da suka ce ya ga ƙarya to wata gaskiya yake so ya koyi to kaga haka ne yana cewa don haka shi ta shahara a mutum to sifa ta alama na biki ta bayyana tun da ya koyi na koyi wata da gaskiya ya ga ya maka gudu shi ke zai saba kawai ga yadda ake yi zai saba saboda ga rufin alkawari shi ma yana da cikin alamar muni sunanci saba alkawari yana da cikin alamar nifa a zai yi yanzu har wani mutane da musa ko musa a kuma da da ɗaya kuma yana da da ɗaya da a zai muna kuma da sai mutu kana mutu kira ko me ake yi in an sa lokaci to sai an samu saboda ya zama wannan ɗabi'a har da kawo ake yi wannan da kaga yana da yasu ayyuka da suke manya manya a tsakari da gare ne da yawa kuyin gaske ne a kuri su kaga ke nan wannan alama ta nufa tana tana da yin a cikin abubuwa da yawa sura ka kaga wata rubutun hannun da mutum ya yi wani abu Allah ko da kike ya ce da duk da ta fara kana da walai da mun ba ta ba ta wara wayewa al alqori Allah ko da kike ya ga annabi Isma'il alayhi salatu wasalam idan da mun kana salih alwa yana cika alqori yana cika alqori dan ta bakar da aka rubuta amana ta da eh wata wanda take da kuma da kuma mai tsira cewa ya da an taba alqori shi da da shekara ta annabi kuma da aka zaki da su farka sai da ba to sata ba ba amma dai ra'ayi halin alqur'ani ba yake da inna kana sadiqa tabbas shi ne cika alƙawari ya alƙawari ne cika wani su fara da shi sai ko kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cika alƙawari wa'anda ya yi fannin su na kusa da shi da gaskiyar sifar suna cika alƙawari inda an yi alƙawari ba su ayat sembilan Al-Mimbar Terus ayat berikutnya Ayat berikutnya Terpaksa Berikutnya Berikutnya Amin Ya Amin Wa Kita akan Terbaik kita akan berdoa Yang harguni kita Yang harguni Untuk mencegah Tidak boleh kita berusaha Amal punya Untuk mencegah Kita akan Menunjukkan Allah kuma za a yi baya a tsarin wani gaba da akwaba wani da dumina kana in an ba shi amana zai ci shi ne idan dumina in an ba shi amana ana idan an aminta da shi wani ma ya wuce babban cikin da sifofin mummunan najeriya na musamman amana da gaba a afirka ba mususan najeriya wasu tsakiyar abin da a Nigeria wanda aka yi amana aka ba shi shi ne wani aka ce da yadda sa gwamnati ta ke shan wahala cikin labarin duk wanda aka yi amana aka ba shi na mutane ga shi da ke da gida to shi ke ya samu amfani a cikin gida haji har ta kai ga public bank duty ya zama wa ake da sifa a gare ko tsoron Allah ba a ci ba a tafi za a rubuta duk abubuwa da na ƙarya da gaskiya da ƙarya da gaskiya da ƙarya da gaskiya a gani a zo ne da wani ne a gani da wani da ke da makamin har yanzu masa bayan ba su an gama yara a ƙarƙarar da su da yadda na ake zama su akwai da ba a gami da miliyan da ke kamar sun da sun yi ayyukan wasu da amma a sa da ba su da ce ba sun yi samar da ba amma ba a kasar kawo da ke miliyan da ke masu ragar sun tara da yankin su da ta shi ko da da su kuma su ne ke da su ko ga duka da ta ta ta ta da ta shi yanzu magana ne ba ba a zama an kawo su da alu kara da ta shi a kuma ta hannu ka shi da shi eh to ai ka ga da ake haɗu da shi eh an ce musu an ba su miliyan da matsala an ce masu a'a abin da aka tsara a gwamnati da ta rushe masu mina da ita masu a za su tafi shi abin da za a tafi shi kaga wanda aka amana aka ba shi amana shi zai ci shi ya sa wani ke muke da matsala su musamman wani gwamnati da zuwa sauran kawai da kuma ya ko sai ana ana Abdullahi bin Amr Amr bin As ko رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرف القوم وهم الذين كانوا لا يمكن abubuwan wanda suke da su ya zama dacacen munani dacacce fiyo ido ga tuwa wa maka da ne ka zuwa wata kuma yake da tsada guda daya a cikin wata kuma yake da tsada ne guda hudu kada ne ka zuwa su bi da nifaki hatta ya zama to tabbas yana da wata tsada da mana shakka sai ya zama da shi ya yi ya basta ya haƙura da ita ya ce yi ce ta farko ya zaɓi na sana in an ba shi amana zai ci zai ci wani ba har da ba kada ba in zai yi magana zai yi karya wani ba wa'ada wada in an yi alkawarin da shi zai yi da wani ba ƙarar وإذا أخذ غدا إذا أن يواجه أمانة أخذ بمعنى إنسان صعب على الشيء كصعب على الشيء كان يسبب شيء كان يسبب صعب لكن إذا قلت له صعب على الشيء صعب فألوك سوف غدا زي يدرينا زي يدرينا أقول ما يدرينا أقول لك ما هو الشيء wanda aka saba da shi to sai a tuntu da shi ko yaro ne ya kawo a cikin abuwa wanda ya saba da gidan su ko da abuwa su ko da da zai yi musu bai na su wanda ya saba da shi sau shi ne ke gobe abin da kasa ba ya ga gaɗin wannan ke da aka ba su da cikin abu amma a cikin musulmi kayo kafin su da ka da yadda asalin an akwai duk da wanda suke na ciwo duk wannan da muke tafi a ƙarƙashin su ne da nan ya kashe mutum nan wallahi za ka samu cikin wani wani na makwabci zai da ɗan makwabcin sa ko wani ba ka ɗan ka kuma da aka ce ko ya ba su da su su makwabcin sa ya ji aka ce wasu jama'a su ba ma yana wani da kuma ma ne haka inda ba su su bi ta bayyana ba ba la shakka kai ba wani za ta tafi da su da ba a karbi da wuri don a bada in an karbi miliyan goma a wani kisa za a bada miliyan da wuri da ya ta bada ya sha wahala a cikin kudin iyaye ya'yaye ba su yi haka iyaye to ƙarshen zaɓa ke nan ƙarshen kuma wani jin amana ce akwai wanda ya sace ɗansa yake neman fansa a gudun matar ya dauke ya ɗauki ɗansa ɗansa da cikin ta yake neman fansa a yake gudun da wasu matar zaɓa matarsa kaga ƙarshen tsaro ne ƙarshen ƙara da zai to in har ta kai da a cikin su ta kama cewa kina abin da cikin da ke ɗan da ɗan su ne kai ta yi nan a ne ruwan sama ta da ba da kuɗi shi ga rayu masu ba wani za ka zama fada za su in kuma zai musuma za a yi ciki da shi ko zai yaka zai a shari'a dan da ya musuma sai a shari'a sai manya-manyan abin mugan babban kaga wannan duka tsofi ne na wanda ke nan ba kuma shi wanda ke ya zama ruwan da ya ce ka zaura su shi ya samu kishin wahala ina na ala da kuma bari a yi wani kuma da su da ma a cikin nema kuma su yi kwanciya maka da cikin abubuwa da sauran ko yawwa idan muka canja za a sai ya zama wata kenan haifar da musulmi na kiri yanzu wanda ba musulmi ba sai shi yake da da yanzu ba mu kace da bayan musulmi yake da kashi kashi kashi a ada kuma shi yake da amma me za mu ba me za mu yi ba mu ba mu su suna da karfin gwamnati ba su yi me yasa haifar ta riga ta ta zube a idan a idan duniya saboda addinin mu yi nisa mun yi nisa karanta da sa ba da Allah ba zai jafe da Allah ya samu dawo da kuma wannan haibar za su sake dawo za a rika jin tsoron musulmi na taɓa zuwa wani yau sa a das a wani da yake tun sabon kariya da kuma da ya kuma wani haram na tattauna a shi a kan makarantar ya ce ma abin mamaki ta ta in ka gane junan da musulmi kowai ya ce musulmi amma yanzu mun zama mutanen banza daddi da tsoron hankalin da ya tashi da su ya ake a kan yin zai juya ya zama wallahi da duk da duk da musulmai ko ba ku gani da da da cikin gwamnati ya kake ɗaya report yanzu ne masu kisan abin ya amince da wasu yadda me yasa mun canja al'amuran don haka abubuwan sai suka ruwa suka canja kaga ni sallallahu alaihi wa alaikum sunna sunna ko Allah in koyi in koyi wa ina da aka zo da ina wa ila ila da ba da ina wa aka zo da sabon magani wa azin da min ne min ne min zai sallallahu alaihi wa sallam la yadahu akatul min Allah ta sanar da tsanci sabon shi musulmi ne ba yake ba yake ba yake ba abin da zai yi yanzu mun ga da waye da waye musamman a wajen Nigeria mun koma ɓangaren cikin sai ba mu sami ta da jima sai dai mai cikin jima an tuya an tuya an mai da kuma sai dai kariya mun aka da da sai an da su wata da ta tsoro da da mu abu bai da da su ya ya ga abin da zai yi da da ka ko can ka da samu su ne kula da wannan ka ba kashe musulun dukkan ɗaya sai ne sai a yi dule kukan sauran ɗabi'u na duniya sai a daga nasa ku duba kan duniya da sai kan kuke sai a kafa wani abu gona sai da kuma kare saboda in ka kuma cikin kabilun kuma tun daga nan ya ce ana da sauran kungiyoyi na su su kungiyoyi su kansu suke yi kan mutane in ka shigo cikin abubuwan mu za ka samu mu su muke kan kawo kamfanin kawo kan farko sannan sai a kusa saboda waɗanda suka bai tsirar ba sun shiga da ya ba ta yana yana da yake a duniya da yana cikin rashin kwanciyar hankali Allah ba da kuma sarki ya sifata su da cewa su sanar da mata da zai sauka da nara wala ma za a amur da haɓar lafa kuma ba karɓar bisu da shi misali da kan yi kuma misalin mutum ne a zamanin da ana tafiya da dare zai tsaya da dare ba duku ba komai da komai yana zaman sa lafiya a cikin jeji yana da tsarin sa sai da bari mutum ta sai da ya tara da abubuwa da mutum ta tana haskawa gefen da ya kuma ci can ya kuma ci can ya gada da sa can ya gada da ne yana kallon su a kusan lokacin haka za mu yi hakuri za mu kashe wuta fara da wasu da mashi da su sun mu ko kuma wani ko mali kan ma mutum haka da yana cikin dukkan nan a zaman kama bashi ji bai gan shi ba zaki bai gan shi ba da zai zaba gan shi ba wani abu da wani zuwa su gan shi amma da kuma da tsawoke a nan gan yake ko aw ka sayi min min as-sama'i fi dhulumatin wa rahatun wa barqun ko na ma ko da kike ce so shi da sama da zama ba ka ganin hannunka saboda duhu kuma akwai tsawa akwai waliya idan aka yi ƙararra da aka ƙarsa sai ya ɗaga gabansa ko wai za a zama ne ya samu ya kai da wani mutum da da ina su to haka mana da ke kullum yana cikin wannan tsoron kaga kyakkyawar da shi da Allah ba ta kuma ya su to ka sai gobe su ka sai gobe su suna masu mutane saboda haka ta bukatar wato ta yin gyara a cikin rayuwa gyara kuma ba lalle ne ya zama duk al'umma ta fata gyara a wasu a ani gyara ne wani abuwa ce gama haka cewa ta haka individually idan muka samu fara samun wayannan sifofi zai zama an an sheduwa da shi kaza ne da sifa kaza ne da shi juya to wannan shaidar da aka yi da wannan sifa da za ta bashi wani haifa ta musamman wanda ranar lokacin da aka za a bashi da shari'a a shi ko ne da su aka matsala ma ba za a yi kan kama idan Allah ya ba ka wannan kai da tsawon an zuba haka da ne yaudara ba za a name da kai an zuba za ka yi da ne Allah ba ta kusa da tsawon. Wow. yawon da zaka gadari min al-iman sai wa gadar da zaka gadari da ɗayan ne da kai ne ɗan sa da ne da ko a cikin ramadana da malisa na bi kuma ramadana a fara fara su da tsarama man ya kula da kasar imanin wata zaɓar kula da kuma da kan da wadanda duk wanda zai zai cikin ranar da suka da yana imani da Allah cewa in ya yi wannan tsayawa Allah zai ba shi lada واحد صار هنا فقيل لا يحسن من الله ولا وانا نقول لكم ما تقدروا من الله تكفي زي ما تعرف من هنا باسا ولكن الناس مباسا من باسا الله ما تكفي زي ما تعرف dan ba da suka ce bila jirgin da wannan ina Allah da ya fata ba su ba su kana kana kana Allah ya yi ba ya ya yi ba saboda su can ana wani tattare ce ita da duka bayan ba su mamu da kai da su siya in kun ni zan ci ka ba'ira ba ku ran shirar zama da kaddama da zan biki din nan yana da allake da misaltar ka ba'ira idan ka daina ka ba'ira ba ka yin sa shi ke da sai Allah ya kuma tafiya zan kai da wasu wanda suka gabata ba ni ka ba'ira guda wannan wanda shi ne jamhur na malamai abu da suka tafi a karkashin da ina masana ce yuna a sayyana ita ko da ya ta dare sallah da ya ta dare yana da cikin hasana to ka ga za ta sharar da wata wata ne na zuban da kuma dama wato da ka fi amma wasu daga cikin malamai wanda ba su ne mutum da su sauke a da a wasu hadisi da zahiri sun zahiri da kuma ya kushe har ka bayyana ne don haka Allah ba mutum sarki a cikin rahamarsa zai yi ne a fasa tsallar da mutum zai yi garin da ya fi da ya yi ya yi samun yi ne wanda ke da bayan daga cikin malamai da wani suke wanda zai yi da amma dai da wani su ga da cewa a sai ya ce sai ya mutum ya ba ka ba da ba da farko ai sannan daren da ya fi garin ba da dai sannan da ke shan daren da ya fi garin ba tun wani ana da sallar na ilaha idan ana kankarewa ga bahira da aikin a gani min ba da za a kankare shi da ma'ana sannan ke shan da mutum ne da kankare ga bahira amma kuma idan har sallah ba ta kankare ta barna ba ta kankare ba sallar ta bila ba ta za ta kasa kankare ba wallahu ta'ala babu jihadi gina jihadi babu da yake nuna kan cewa jihadi yana daga cikin imani mutum ya yi jihadi ba da kuma yi wa da aka jihadi ba duk wani yunkuri da za ka yi da ci gabatar da kanka ko addininka ko al'umma ba yana da cikin wani وعن رضي الله عنه شيخ الخليفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله من خرج في سبيله لا يقبله إلا إيمان به وتصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجر أو بجنة yace Allah mabarkin sarki yana gaggawa wajen rubuta lada da alkawari da lamun cewa da duk mutum da yake zai yi shahadi don ɗaukaka addinin Allah zai tafi jihadi da ake tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba don ɗauka ne ta Allah ya zama wannan mutumin la ya zama da imani ba abin da ya da shi kwace san zurin ya yi imani da ni in ji Allah ya yarda da Allah shi ya sa ya fita wanda zai zubi rusuli ya kasa da manzanni na ya yarda na haihuwa manzanni ya zama na alƙawari ya yarda manzanni ya shafi da hajji kuma ya yi imani da wani ya fita don wani wannan mutumin Allah ba da zai yana zargar da wata lada ya kuma da lamu ce masa cewa ana biya ko kuma na wallahi zan dawo da shi gida da abin da ya samo min adar awwali ko lada ko gani to da lokacin da gida ayata da lada ko hadisi da ko sannan kuma yana iya yi wa da hadisi da sabu da gida kuma zai dawo da shi kaga ya faru kare da nuna alamun da aure kuma ya zama ko kuma shi da shi idan bai dawo ba ya ji da ba ai ba da shi da ne ya dawo to ɗaya biyu ne ɗaya biyu ne idan musu ne yi ɗaya manasa akwai mashahara to wanda abin da Allah da ke lafiya duk wanda ya fita yana ɗaya biyu nan ko dai da da Allah da ganima ko kuma ya ya tafi aljanna ba ka shi yasa magabata in za su kuma a rundunoni suka wato ke nan karfafa musu wannan alamin zahir albaiwa ta ke cewa kuma da kuma yi su kowa ya jima kan da ta da su na mai haƙƙi wala da illa haka ko wallahi idan arda lakum ummatukum ولا أهلكم إلا النسل أو الشمال كسول النظام بتبعث من هذا بعد سلطان المذكر سيد في القدس يعني لو كان مسؤول يتعاملنا تركيا مع المدرسة يعني هم هو الآن الأمة متمسك باليوم لأدينه من المسلمين الذي يعلم فراسة التبع أجرب في الجنة فأجب قرآن يعني ودي نصر أو شكرا لما نصر وهي مشاعر صبر هكا لن يخرج الى مدينه ليش حكي جوال الله نشكر الله والله إن بعد ما نحن نتقرا ما فعلت قلب سرية جدا لذلك إن أجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم bayan jina ba mu da rayuwa ina yana ina kaza zai zai da zan yi wani ina da wani amma ba wani ya taɓa ba har wani na da shi an tafiya ki a nan ba zai kawo kuma ta baya ki daya ta baya ki daya sauran da masu na da suna da suna da wani tafiya da ba me yasa baya tsaya wa ta gaba sai ta baya yace dan kan da ta kura wa idan zan ja a gaba zan ja da kai irin nawa kuma mutane ba kowa da ke karbi daidai da ni shi ba saboda haka kaga zan ja fiye da wa'insu da kura da wa'insu baya da cikin dabarar yaki ka ja al'umma ka kai su zuwa ga sai dai inda ba na da tsanani a kawo a kai kuma da kan yin da ne a lokacin da ka ce ta so daga abin da daga daga daga daga ya dauko rinjina ya fito da ita daga arzuta ya dawo da ita sha tafiyar da ya kamata a zagaya a tafiya kamar kwana sha biyar ya teku mutane su da musa da suka yi amfana biyar to an neme shi kuma an an kushe shi to amma dai sai ana ana ana lokacin da ba musu ido saboda idan mutum shi matsayi ne a kan matsala in yace ai a za a iya yarda da ita sai dai da ƙarshe kuma in ya ci nasara a yi bai shi nasara kuma abin shi to shi ya kuma tsada maka na cikin wannan yanayi ko na ali da yunwa da yunwa da yunwa da sauransu sun je kuma daidai lokacin da zuwa daga jihar su aiki yadda ya kuma dace su yi suka ba da fama da kuma bila Allah na kuma ke ma da nan ya sarar da rashin shan kuma da su shi a cikin musulunci. Allah fa fa. To kaga yace ba na san ta kuma ba. Yace wala mutum كلمة تعذرتما عني أكثر في سبيل الله إن أجد هذه مكان في سبيل الله ثم أبي أنا الله يرى يولد الدعوة ولا أنك تجد ولد هذا ثم أكثر صلاة تكشف ثم أبي أنا على يولد أكثر صلاة تكشف الله تعذرت هكذا تعذرت هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى in ya tafi wata wani a haka za ka iya sa wani za ka fiye da badar shawarar da suka yi da suka yi fiye da badar da kabar yake cewa yake cewa abin da da a hannun da gaisu a hannun da gaisu har yanzu na nuna su masu a hannun da gaisu wanda da nuna na haka kuma a sun zaka wanda yake ma abin da karka da wuri na ke da يجب أن يكون معهم كثير من المال المسلمين ويجب بدل المسلمين بين عرفاتهم الموجود في النار. ويجب لا يكون على شعار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لا قوة قوة قوة قوة أحد بن قيس ahmad dan kai za mu za mu samu abin hawan ka da zama rai mu yi maka alisha irin fakin wata mu saka ka a ciki da ɗan mu saka ka a ciki ka zauna mu zauna gaba ne mu yi hanyar idan Allah ya ba mu nasara wanda da mashi abin da muke so in ba mu ci nasara ba a bayan mu a makina akwai mutanen da da sun san yadda za ka zama su ke ba za su rasa su ba sai ka hawa mu hawa ka kuma makina ka sake sabon ka sake sabon kayan ko don a yanzu shi ne shi gaba ko ba sai da su bari shi shi kadai ba su sa'adu na abuwa kasa suna kewaye su sa'adu ma'a suna kewaye da gudu babu abin da zai zo yi da ya same shi yau saboda dabarun yadda da hikimomin da suna hannunsa ba su da ake ko su ne ya yi ba sun gano ku so ranka ya sa sabon ba su da amma shi da kan ana da ne ne ne za ka biya iya mishi da kan kuma gaba kuma wani mai zai zama an sa ka da shi ne da sabai suka biya bai ce ilayya ilayya ba ya yi gaba ya ce ana da biya da ana da yana kira ne da ne ba saboda haka a wannan yana nuna abubuwa da dama ta farko ana da ana da sana da tsayin al'ummarsa to haka ba zai iya iya ja su zuwa da abin da ya karfe su ba kuma yana shi yadda su zuwa ga cewa su nemi abin da ke mafi a kai da su ne har babu da babu kiyamar wahana من الإيمان صلى من تبدأ أولا مع أشياء نقول أشياء صلى من يتنى في الإيمان وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا وجد ما تقدم من ذلك هو الذي قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد أحسن رمضان أقام قوم فيعشيه ويشرب ويعمل به ويهرب من الآية wanda ya haka nan an ba da wata cikin zai na kuma masa ba da zai mu zai wata ka lokacin da ya gabata kuma kenan ya da kenan da ba da wata wani ne ko zai da ya gabata zai da ya a baya kuma a wani da su zai ga haka wannan ba su da ta kuma ce wani kuma wai ta da su in ya ne ta ce ka baya da kuma ba ka ga alaƙa babu ziyarar wani intisaba min al-iman babu da yake da cewa yin azumin wata wata da kansa in mutum ya yi jere na lada yana da imani ya sa ce intisaba Allah wani yana da cewa tsarin wata wata rana sau da ara ya zo kawai lokacin ya zo ya yi ko kuma sau da wuri da shi ta a cikin wani mutum sa baya yi da sauran su kare baki a cikin amfani na yawa ya zama da yawa da duka irin waɗannan kalan a cikin niyya an zartar da su da su mutum da yin Allah ne wannan ya sa zuciyar da sai an zuwa da wannan da Allah ne da farko kaga tun da kaga da Allah ne ba zai hana shi ba zai koyi shi ba ko ya koyi shi a shi ba ko kuma yi ba niyya ba ko na ita sannan da biyu ba zai yi mummunan kwamfulan da ya sha wa ba wani matsala kaza kaza kaza a sai ya ce سيدنا علي بن ابي طالب يا توقف هذه النافله ما بقدر لا تكون سبب دبوك شوا الله عليه وسلم ما له ini boleh orang lagi. Jadi cewa orang kita ni bahas sama orang dia, orang sama orang nanti. Jadi agak ada sebab dia kena rugi sebenarnya. Jadi dia rugi sebenarnya. Orang orang macam وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا شكر له duk wanda ya kuma da magana yana mai imani yana mai yawan mai ke daga abin wata da shi kan cikin wani da kuma da shi wanda su ke gaba babu addinin yusuf babu da yake magana a cewa addinin musulunci abu ne musulmi abu ne musulmi musulunci baya da hadafin takura wa rayuwa baya da hadafin takura wa nan adam baya da hadafin kuntatawa ya kawo sauki ne da yadda mutane za su tafi aljanna in ka ga matsala ta shigo to da kare shigo dan kare shigo ita me yiwa a sakamakon mun ne da ita ko kuma da ita ko kuma da ra'ayi na musamman da sauransu su za su kawo wahala amma Allah ba shi kan ya tsara abu dan sauki to idan ko ba wahala ta shigo ba tare da mutum ne ya jawo ta ba to Allah ba su saki zai kara lada a mutane saboda kwamfantar cikin wannan wahala da bai kuma da suka shigo ba zuwa suke da zai shigo ba na shi ala wa an ba ya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alladhina yusrun wa la yashadda dina ahadun illa ma lalle addinin Allah abu ne mai sauki inna dina yusrun addinin Allah abu ne mai sauki yin addinin musulunci babu wasa babu sanata babu kuntana babu kafirawa wadda ina zai da ni a babu mutum da zai zanen da ake addini ba sai sai al'amarin ya ci garba sai ya takura har ya zo matsayin yin gana wadda ke da shi ne ake Allah ta'ala da ku yi abu ku yi abu sauki gwargwaro yana da yana za ku iya ɗauka kenan karanta ya ɗauka wa kansa abin da ya fi ƙarfinsa ko a sallar dare ko a azumin nafila ko a sallar farilla ne ko kuma a wata mu'amala da ya kusurin ko a wata kansa da mutane ɗan uwansa ko a cikin gidansa ya tsananta ya takura wa ɗansa ya takura wa ƴaƴansa ko tsakaninsa da shugabanni ya takura ta yadda mu'amala za ta zama ta wahala ta yadda ba za a samu cigaba ko tsakaninsa da sauran al'umma ko da ka masa daga ce kar mutum ya kawo bariyar da za ta takura ta hana wato gidan ruwa da biya in mutum ya haka nan sai a ce wa kenan bai fahimci abu sosai ba domin da an kaje a kawai mutum da alin da za a magwacin da musu alin da zai magwacin da musu kullum magwacin da zai saboda bin gaggiyar kan ma da shiga da mutum ya shiga sabon musulunta karfe hudu sai da shi wani mutane mai masallaci da masallaci da nan kula da suna kila da kula da a su ba sai da zami da karfe takwas da rabi ko tara da zo mai zama ba da su irin hala sha biyu na rai suna kila da masallaci da jan zami suna kila da suna kila da suna kila da suna kila an yi zama da a ta ƙara da an yi zama sun je sun karfe suna ya dawo da jina ya dawo da an lokacin kwanciya ba su jina ba mu Dura kalamai suna zuwa da cikin ganin daga abinci yin su Dura ne suna daga abinci yin su kai suna da ba suna ya ba. Sai su tafi da shi da kuma da shi da da hankali da shi ma kwarbar nasa imani ba abin da ba su sai da ba su ke da ka an ba su ce masajji masajji su tsaya ku daidai da abu su tsara abu daidai da ne yadda ba zai zama da matsala na kira za ka yi tsara yadda ba za ta zama matsala ba ko ba za ka gajiya ba ba za ka yi ba sai ma'amma tsakanin wannan yin menene ko menene a tsaya a yi shi daidai wa daidai tsari wanda yake mai kyau sai ya daga ba za a je wani point da za a je wato saturation point ba ko za a je saturation point to ba sauran abin nan ba da sauran sauran da za a tsada yin ruwa ne ko a cikin accommodate nomo kada yi ne ka zuba a ruwa ko sauran ne ka je wata kara ta sauran ne irin da maka sananta za ka ga lokacin da ta bayan da mutum na irin ka ya ne mai ran gaba ne so ya ce ko ran ka kara maka ta sake kuma ne da ba eh na ku shi nan ka ne mun nan to ka ga to ran ka sabbi wa kari kari kusan do na farko suka ce Allah shi ne kari kusan do ka ibada Allah ka ne ibada wannan ta alƙawarin da ke da wasu ka ce alƙali ko alƙali sarki du ku tsara shi mai kyau ta yadda za a kai gaya ƙara ku gane ku yadda ko da ba ku kai kusan ƙarshen ba yanzu kun zo kusa da ƙarshen kun gane nan yawa sanin ki ake nema shi ne ke to in ka matsa ka matsa ka matsa ko sisi ka samu ka ta wuri ka ga kai kusa da shi ne ma'anar ƙari to duk abin da ake so ana son a musu ne sami ke shi ne ma'anar sanin a tsaya a tsara a kula da sosai ta yadda za a ci nasara ta ƙarshe idan haka ba to a je mun nasara ta biyu shi ne ma'ana tsari ku sosai sannan wa shi kuma ku biya abin ku shi ne ku yi bishara in dai mutum ya tsaya a kan hanya ya tsaya ya yi ran mai kyau ya tsara abin da ya kafa shi kan ba mai zai ci nasara don haka Allah ya yi zai gami yana wa kuma idan kuka shiga wajen shirkar ƙarin a yi sassiru sannan ƙarin ko to a shi ana mutu bishara cewa kai lalle za a ci nasara a kan abin saboda haka farko ta fara Allah ya sallama da kuma ya zo shi masallaci ta samu wani na son bayan da buga rubu ne zai ya ce wasu hakan su kana zama da bayan yake ba da ana mutu da wani amma Allah yana da kuma haka addinin nan yana sauki ya taɓa zama wata da kuma san tsarar rikiya a cikin tsarar da rikiya a tarihi saboda ta hajji in an rike haka ana ga saboda kara fada ana da haka ga a rike iya da ta kai kushin ne kullum kusike duk wanda wani mai fata ya mace ɗayan mai zama a cikin nishaɗi ya zuwa kai ne ba zai iya mai fata ya mace ya bai so mutane ta zo ya bai amma Allah da yake yana sallah yana tsammani ka kai ga sha Allah yake zai yi sallah ko ne ma kai wala da wani ce wala ka eh to kai ce arama da yake arama da yake ha wannan shi ne kaga duk saboda bacci ba shi da shi da yake ake ce da haka yake yake hana wa sana akan wannan mun karanta shi da كان يسوي زي الدنيا وغابات الدنيا وغابات الكرام والسجاعة لما نحن نجد من الله يحفظ لنا وما لا ينبغي لنا أن نقول لكن إنهما جمع مشهور Ina bacci ina ta bacci. Ina bacci ina ta abinci ina yin kuma ina yin abu. Ko? Sura ta mai yin tsari. Wanda ba ya ce da wani wani tsarin da ba ya ce. تعقل الغلط وسائره بالكذبة والراحة كل يمد مقام الله على بالكذبة والصلاة كذبة مثل آية الكذبة إذا يبدأ في المرء وصلت الحياة زي الكذبة لا تعقل الله wannan sanyi da ke da sannan ko ya a cikin kone ne ke arewa sannan ko yana da albaka ko a kone mutum a masu masu a barba so a kome yana su da kuma shi ne masu kome ne zama ka karka ya ga ya zama kullum ne ba a'a yau ta zama kuma wani lokacin ba su dube kuma da kullum zama a matsayin da jami'a ba ya kamata kuma wani tare ne don kullum da cikin ɗaya da cikin dokan samun wasu a duniya shi ne karka zama a ɓangaren jikin domin shi ne shi kullum ya tsaya ya kar ba mai jikin na kawo fara ko mai nan kama za ka yi shi ko za ka yi jikin mun gane za ka yi jikin amma in kai ka shirya tun da ka in ma matsala ta zo ka sai da za ka yi don ka zanen yadda za a yi ka fi kuma ya kai da kuma in ba shi sarwa da ala a tashi amma wani sarwa ne don haka in za ku tafiya wata jinin ku musamman ina na da ku sai a ci gaba wa rauha da maraice da rana ku kwace ku ku huta bayan sanin lafiyar ku tashi ku ci gaba da tafiya in da ne ku huta ba ku ba ku tashi ku da tafiya sai ku ga har karfe mun gani ko shaidu ne ku da da wani abu da ke ne da zai yi da kaga amma ku san sa ba da da ke tafiya idan injin ne da shi tsarin da za ka yi harkar idan kuma za mu iya transformin wannan cikin ibada yin ibada kake ka yi ta yadda ba za ta gajiya ke ba domin wancan kaga bai fara ka zai ce ai wannan wannan wannan abin haka ba zai ya ba ko zai yi ta ta ne sai saboda an kai zuwa da saturation point mun gane wannan saboda ka ibada a tsara ta yadda za ka yi tashi da wani lokaci ka huta wani lokaci ka tashi da wani lokaci ka huta wani lokaci alkhairi da yi shi yadda ba za ka gajiyar da kai ba ko mene magana da haka abin da nan sarrafa na yi karfin sarrafa in kuma su ne sanin ta idan zai iya abin da kuma nan da kuma ina da ba ta la'arwa ba a aura zahar a idan mutum ya ɗauka ma ba zai tafi ne da su ce har yi zai kai matsayi da ya kai rufa lasa to tafiya ta ka ba za ta yi ba da zai ta yi ce za ta ke daga sarrafa da nan zuwa da tura a mutane ka ba ta ya tafiya da wuce kima ya maka suka ta gawa sun ce da kai da wasanni ka za ka tafi da nan bane ko kuma ta kai da ba su a wani kuma inda da take kime a wurin ko tafiya da bai yi ba amma wannan da take yana fa inna al wadda la arda fada wa la arda ba za ta ba maka amma hawa da ke lafiya tafiya ta kuma ba za ta yi kuma kai ma bai za ka ba su amma ka fara shahadi na a kan hakan ba ne da kuma ana zuwa da kuma ne za ta ke zuwa kuma wata gana iya haka kuma a rayuwa duka kone ne da zama rana daya a zama abin ko bana yake zai yi ba a'a tadrijiyar step by step step by step har har wani tadrijiyar da ke zuwa da ke babu asalatu min al-iman sallah kan da da imani عن البراء بن عازم أما ذكر الملكة أول ما كان فإننا نزل على أجداده من الأسلام فما الله صلى الله عليه وسلم فرقا من الخصائص وكحمل كعكا موسى مدعنا سؤال الأكبر بمن الزمن هم ذلك على موسى سيدنا من أمر من الزمن أكبر من الزمن wajen mahaifiyarsa da yin mahaifiyarsa mahaifiyarsa ya zama mai ya da gina da ba da yi wani a gidan ayyuwar asali wata wata ba kibar bai da fingers kuma sallar da yake yi a lokacin yana fuskantar laifin fuskantar kudus kudus ne ba ba ta kudus بيت المقدس كل الناس تبعنا في البلد هذه معايا وكان يجب أن تكون قبلته إلى البيت ما أعرف شيء أو شيء أنا ما أعرف وما أدري عنه يا أخي أنا كيف أتكلم يريد أن يتكلم لكن كعبة أما أبدا يريدون أو يريدون أن يشتري بيت المقدس لا أعرف كل هذا gaba arewa da ke sama haka mutum da Allah ya ce sai mun yi masu rafi ne ko ko ga shi har annabi ma yana ajiye wa sallallahu alaihi wasallam yana ajiye masu rafi ne nan sai ga rafi ne Allah wa anna sallallahu alaihi wa sallam salatin sallaha salatul asr wa tarana an zo an yi sallar ma'ada wannan shi ne farkon sallar da ko kuma karshen sallar da yayi وصل معه قومه وإن كنا نسمي كما عليه عن عن نفسه فقال رجل لمن صلى معه سوى المسلم لمن مسلم صلى عليه في عرض ما صلى في سيد المسجد ورد على صلاة الإمام صلى ومر على سيمكن أن يقول سيقول أن يسمع صلى أو ما صلى وما يقول تكسر sai sun kasa da cikin masallaci da yake musu ashhadu billahi laqad sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kila da wakka jama'a kuma sallah ne suka ba aiwa to ina shaida muku tsakanin Allah wallahi la sallah ba Allah sallallahu alaihi wasallam baka fi ai an zuwa ya yi to sai liman na ji ma gabanin kowa ya yi dan da ya ko da su gurin sun ce gurin da su ko kuma a ba wani wani yace
wani to da su ke duniya ko haka yawa abin da ne da yuba kama kamar yadda suke aruba a can kamar yadda suka haka kowa sun yi da gaban da sai kuma haka to yanzu ne mai na cikin لمن يتبعها ذاك الرجل كل ما بيجعل معه الطلبات اللي غيرها لما يقوم بيجعلها ذاك يقوم أقول له كل بل زمان يتكلم وكانت اليهود من أعجبهم ثم دام يقول أنا جدا على جدا علمت الله أن النجم da wahayi da sama kuma a kila zai ta haka wani na musu daɗi je ba kuka da za ka aiki Allah kibar mai tun da kudin zai kalla ya kan fitar zuwa da kudin da kudin da wa'ala shi da a sauran wa'ala shi da na zo su hana kada ka kyan kaga dama makina bai yi da kudawa da ko a kan wani da zai da mutan da da gwamnati sannan kuma a ɗaya akwai nasara a kan in ma ba su kusa da su akwai najara na kasa da kiristoci da sama bayan su bala ma ba ba wata ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya fuskar da ke bada mai da ko kana aikin Allah ya zo na kun su da arewa da su ko amma su kan ko haka ba da ku shi da ta da aiki da dama mun ya amma da yana na da cikin yaman mu annabawa da ke yi da sanin yau shi da ya koma ya yi da kaza da ta samu koma akwai abubuwa da yake samu yana nuna musu kuma cewa yana nuna musu kuma cewa addinin su an sa shi da su da saboda ba a yi karkata yanzu tun su bi duniya bai da duniya suke fuskanta ai ka ga wata gari da zai da tsada da amma yanzu suke fuskanta maka ina da yake da dara da suke da maka dara da maka dara da maka shi yasa komai suke kokari su ga cewa a'a ai irin nasu shi kuma su nake kullum ku da tare da da kana biyan mu da wanda sa abubuwa da yawa in ba da tilas bane da kurka saba da wanda sa intention da yake da kaza ko ce da ayi kuma ba ko fitar da tsaro kada ku koyi har ma yayi tazini a wannan da yake cewa wallahi a cikin tsoro za ku ga kuma sun wani za ku bi su hazwa bi hazwi ta ku da ta ku har in sun shiga rami ma saboda ci gaba da kuma Allah ya tsoro da tsoro da ke kuma da cikin zaman su ke da kan tsaye a wannan lokacin إلى معرفة اللهم أكرمنا إن شاء الله اللهم لا جمال لك ولا جمال لك وبارك لنا